الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ne ko ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 28 ga watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato nuniya ta al'imam al-qahtani wanda muke bibiyar sharhin nan na al-qutufud dawani na dr suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na talatin da biyu baiti na talatin da uku wala amna annan nafsa an shahawatiha sha tara ko darasi na sha tara yayi a darasi na sha takwas mun karanta baiti na talatin da biyu talatin da uku faɗin alimamul kahatani da yake cewa wala amna annan nafsa an shahawatiha wala aj'alanna zuhuda min a'wani wala atlu wanna hurufa wahyika fid duja wala uhriqanna bi nurihi shaytani wato inda yake cewa lalle na yi wa Allah alkawari zan hana zuciyata biye wa sha'awace sha'awacenta kuma zan sanya zuhudu tsantseni da kiyaye abin da yake na halal da kaucewa abin da yake na haram min a awani su zama daga cikin mataimakana wala atul wannan hurufa wahika kuma zan yi dinga karanta wato alkur'ani shine hurufa wahayika fi duja cikin duhun dare wala uhriqanna shaytani kuma zan kone shaytani na binurihi da hasken alkur'ani to mun karanta gabar wala atul wannan hurufa wahayika fi duja to karashan baitin wala uhriqanna binurihi shaytani shine bamu shigar da shi cikin karatun ba ainihin wato darasin sai ya zamanto lokaci ya kurace mana insha Allah wanda zamu tashi a wannan gaba wala uhriqanna bi nurihi shaytani qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wala uhriqanna bi nurihi shaytani al baytu alladhi yutla fihi al qur'an sabida duk gidan da ake karanta al qur'ani a cikin sa taharubu minhu shayatinu al maradati kangararrun shaydanu suna gujewa wannan gidan in ka ga shedanu ko aljanu to sai dai waɗanda suke nagartattu kila amma lallai dukkan wani kangararren shedani baya zama a gidan da ake karatun alkur'ani da karatun alkur'ani da shedanu ba a zama a shiri ba sa zama guri guda da inda ake karanta alkur'ani da aka duk gidan da ake so a kori shedanun gidan ake so a fitar da shaidanu kangararru daga gidan lallai wannan gida ba zai kaɗaita koyo wofinta daga karanta alkur'ani ba lallai a dinga karanta alkur'ani in ana son wannan kaga kenan duk gidan da ake son shaidanu su zo su tare ya zama madabdalar kangararrun shaidanu to ya zama ba a karanta alkur'ani sai disco sai kaɗe-kaɗe da raye-raye to wannan lalle ko shakka babu wannan na daga cikin abin da ke ƙayatar da su yake sa kuma su halarci wuri amma in dai za a karanta alkur'ani to shedanu suna guduwa wa tabta'idu anhu kuma suna nisantar wannan gidan karka dauka ma bayan guduwar ba ma za su tsaya ba sukan yi nesa da wannan gidan li'annahum la yartahuna li dhikrillah dan saboda su dai ba sa samun hutu da ambatan Allah in dai ana ambatan Allah to su an tashe su tsaye babu zancen sauran natsuwa da hutu a tattare da su in dai ana ambatan Allah qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cewa la taj'alu buyutakum maqabira wa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira wai kada ku sanya gidajen ku su zama makabarta makabarta ce in ka shiga zaka ji dip ba tas ba as ko ba cas ba as ma'ana ba za ka ji ana wani ambato na Allah ko zikiri ko wata magana ba da aka duk gidan da ba a karatun alkur'ani ya zama kamar makabarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kada mu mai da gidajen mu su zama makabartu inna shaytana manzan Allah ce lallai shaydan yamfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa da kaga kenan duk gidan da ake so a wato a fitar da shedanu daga cikin sa to a dinga karatun alqur'ani kuma musamman ma suratul baqara wannan hadisin bayani ya gabata akan takharijin sa fa huwa fa huwa yu'ahidullah da haka al-imam al-qahtani kaman yana yi wa Allah alkawari ne an yi hurika maradata shayatin cewa zai kone kangararrun shaidanu bi tilawatil qur'ani da karanta alqur'ani alkarimi mai girma wala amali bihi da yin aiki da shi wal imani bihi da imani da alqur'ani wal wuqufi inda hududihi da tsayawa inda alqur'ani yace a tsaya fata'ammal hadal ma'anil azim ya abdullah da ka ya kai dan uwa bawan Allah ka lura da wannan ma'ana da wannan baiti yake dauke da ita in kai ma kana so ka kori shaidanu daga gidanka to lallai ka dinga karanta alkur'ani musamman suratul baqara hadisi ya tabbata gidan da ake karanta suratul baqara shaidanu ba sa zama a ciki da haka ke ma yar uwa ki zamto mai karatun alkur'ani a cikin gidanki kullum ana furgita ki ko ana furgita yayanki lallai dole ki furgita dole yayanki su zama cikin furgici domin ba ku karanta alkur'ani a gidan dole wata rana ki ji kaman wani ya gifta ki dinga tsorata ki ce kaman an kira sunanki ko kamar kaza kamar kaza wannan duk ba za a rasa nasaba da rashin karatun alkur'ani da muka mai da gidajen mu suka zama gidajen disco muka mai da gidajen mu suka zama gidajen DJ gidajen kada kade kullun wake wake da raye wannan dole kaga shedanu su zo su sake su wataya domin an gayyace su ne su zo gidan amma lalle duk gidan da ba a bukatar su to alkur'ani zaka dinga jin yana tashi a cikin gidan musamman musamman suratul baqara fa huwa yu'ahidu da haka shi yana yin alkawari kai ma kai alkawari zaka kona shedanun gidanka kangararru ta hanyar karanta alkur'ani mai girma ta hanyar aiki da abinda alkur'ani yayi umarni da shi da kuma yin imani da alkur'ani da kuma tsayawa daidai iyakokin alkur'ani fa innal qur'ana khairu hirzin yuhtarazu domin shi alkur'ani shine mafi alherin hirzin tsari yahota razu da ake neman tsari da shi ba a samu ba kuma ba za a samu tsari irin alkur'ani ba duk mai neman tsari to ba za ka ga yana wasu yan biye biye ba da ana ta bashi wani kaucin kaza ko ana bashi wata kwalba ya je makala a gidansa ko abin nan kai ka shan shanye abinci ka jefar da ita ka dauko dauko wani kwankwalati a sama wani abu shi zai baka tsaro to kaga wannan gaskiyar magana duk wanda yake neman tsaro ko a gida ko a kasuwa gida da dawa to ba za ka ga yayi nesa da alkur'ani ba da haka alkur'ani ba a yi ba ba za a yi tsari irin alkur'ani ba da haka duk mai neman tsari alkur'ani zai rike wa yuhtama bihi kuma shine abinda ake neman kariya da shi min shayatinil insi wal jinni daga shaidanun mutane da aljanu wato shi alkur'ani ya tashi ba wai shaidanu kawai zai magance ka san shaidanun iri biyu ne akwai shaidanun mutane akwai shaidanun ainihin wato a aljanu kuma kaga shi na mangizariya ma cewa ya kaga shaidanin mutane ko iblisu bai kai shi kangara ba ma'ana kaga ko shi wancan wato original shaidan din bai kai dan adam ya zama ya rikide ya zama aljani ya zama shaidani to wancan shaidanin ma bai kai shi kangarewa ba to kaga kana buƙatar neman tsarin kangararrun mutane da kuma kangararrun shaidanu da haka sai ka rike alkur'ani ya zama kullun kana karanta shi lokacin kwanciya bacci kana karanta shi akwai ayoyin da ake karantawa akwai ayoyin da ake karanta da safon an tashi da sauransu da aka mutum ya dinga karanta alkur'ani musamman suratul baqara dan ainihin wato mutum ya samu tsari da kuma kariya walaysal murada an tu'alliqahu ala jismika ba fa ana nufin karate alqur'ani a jikinka ba ba haka ake nufi ba dan kan mutum sai zaman to ya ki karanta alqur'ani wai sai dai ai mai laya ya rataya ce akai ka karanta an gane ko ba ce akai ka rataya ba aw fi sayyaratika ko a motarka shi ba zai karanta ba sai dai ai masa wata laya abin nan sai ya sa a cikin mota dan kada ya hadari ko dan kada a dauke ta karantawa aka ce wannan neman sauki ne na ba za ka karanta ba da neman arha cewa akai ka karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna shaytana yamfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara ba tu'allaqu fihi suratul baqara ba manzo Allah yace lalle shaydan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara ba wanda aka rataye suratul baqara a cikin gidan ba kaga kenan shaydan zai gujewa abun hawanka in kana karanta alqur'ani a cikin sa an gane ko da haka alqur'ani ba wai abin ratayawa bane a mota ko a gida autu zakarifu bihi bai taka ko ka dinga yin kwalliya da shi a gidanka in an zo a dinga ganin ga alkur'anin nan masha Allah an shiga ɗakin ka a ga ga alkur'ani nan wani sai ya shekara ma baka dauke shi ba yayi kura sai dai an zo kwalima da share share a dauke shi a dan goggoge shi a canza masa wani guri amma raban da ka dauke shi ka ce ka karanta shi a matsayin sa na littafin Allah kai ma ka manta wannan ba shi bane riƙar alkur'ani da ake bukata a alal madakhil wato mutum ya kawata gidansa da shi alal madakhil hanyar shiga gida wal hitan da jikin bango da an rubuce da alqur'ani ko an rataye alqur'ani bal kullu zalika la'ibun bi kitabillah al al doktor suhaimi yace bal ma wannan duk wasa ne da littafin Allah wasa ne da littafin Allah an ce ka karanta shi sai ka karanta kawai ka zo ka rataya shi a kofar gida sai ka rataya shi a kofar daki sai ka rataya shi a cikin mota sai ka rataya shi a kaza a kaza yace wannan wasa ne da littafin Allah wa adami ta'zimin li sha'airillah kuma wannan rashin ganin girman alamar addinin Allah ce domin alqur'ani sha'ira ce min sha'airil islam alama ce cikin alamomin addinin Allah da haka wannan kamar irin wannan mu'amala da yawanci wasu mutane suke wa alqur'ani wannan ya zama wasa da alqur'ani ya zama kuma rashin girmamawa ga alqur'ani zalika wannan kenan wa man yu'azzim sha'airallah duk wanda ya girmama alamar addinin Allah ko alamomin addinin Allah fa inna hamin taqwal qulub lalle wannan yana daga cikin zukata mafiya taqwa suratul hajj aya ta 32 wa innamal muradu an tatluhu an tatluhu abinda ake nufi anan ka karanta shi wa ta'amala bihi kai aiki da shi wa tatadabbarahu kai tadabburin sa kai zurfafa tunani game da ma'anonin sa wa tajtahidu fi tadbiqihi kai kokari wajen dabbaka alqur'ani alal wajhi alladhi yurdi Allah ta fuskar da zaka sami yardar Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ake nufi da alqur'ani karanta alqur'ani ana nufin ka karanta shi kai aiki da shi kai tadabburin sa kai kokari wajen dabbaka shi a gida dabbaka shi a kasuwa dabbaka shi a office ɗabbaka shi a hanya ɗabbaka shi a mu'amalar auratayya ɗabbaka shi a mu'amalar yau da kullun tsakaninka da mutane ya zama alƙur'ani kana ƙoƙarin ɗabbaka shi alal wajhi alladhi yurdi Allah subhanahu wataala ta fuskar da zai yarda da Allah subhanahu wataala fa bidhalika to da haka ne fa tuhurika fa bidhalika tuhuriqu shayatin ko fa bidhalika tuhuraqu shayatin to da wannan ne fa ake kona shedanu in kana so alkur'ani ya kone ma shedanun gidanka to sai kai waɗannan abubuwan kai ka karanta shi kai aiki da shi kai tadabburin sa ka dabbaka shi kamar yanda Allah yake so a dabbaka shi to in kai haka lalle alkur'ani zai kone shedanu wata duma innu bihin nufusu kuma zuciya zukata za su samu natsuwa da shi watan sharihu bihi suduru kiraza za su bude da shi watasluhu al-ahwalu hal watasluhu bihi al-ahwalu kuma halayen da mutum yake shiga daga kaza zuwa kaza ko halayen da al'umma suke fadawa mara dadi za su gyaru da alqur'ani wa yaqwa bihi al-iman kuma imani zai ƙara ƙwari ya ƙara inganci bihi da shi alqur'ani in ana karanta shi wa yazdadu bihi al-yaqinu kuma sakankancewa da yaƙini bi iznillahi da iznin Allah tabaraka wa ta'ala zai dinga ƙaruwa amma in ka mu'amalanci alqur'ani da irin wannan siga ko kun fahimta تفصيل الكلام على أن القرآن من كلام الله عز وجل حقيقة وتقرير أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء الإمام القهطاني كتا تفصيل الكلام فيتتشن زنشي على أكن أن القرآن شيء القرآن من كلام الله yana daga maganar Allah azza wa jalla haƙiƙatan kuma a haƙiƙa wa taqariru da tabbatar da annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun yana magana ya takallamu Allah yana magana bima sha'a da abin da ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama an gane ko to wannan shine abin da zamu ji game da imani da alqur'ani zancen Allah ne قال المؤلف رحمه الله تعالى أنت الذي يا رب قلت حروفه أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية ونظمته ببلاغة أزلية ونظمته ببلاغة أزلية ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني من قبل خلق الخلق في أزمان anta alladhi ya rabbi qulta hurufahu imam al-qahtani yace ya ubangiji kai ne wanda ka faɗi haruffan alqur'ani wa wasaftahu ya Allah kai ne wanda ka sufanta alqur'ani bil wa'azi da wa'azi watti biyani da bayani kai ka sufanta alqur'ani cewa littafi ne na wa'azi sannan littafi ne da akwai bayanin komai a cikinsa wa nazamtahu ya Allah kai ka tsara wannan littafi bi balagatin da azanci azaliyatin tinna fil azal takayifuha wanda misalta irin wannan balaga da azanci na alqur'ani yakhfa alal azhani abu ne da yake buya akan kwakwale kwakwale har yanzu sun kasa gano misali ko sifar balagar alqur'ani gaba ɗayanta sai dai an dan nitsa a dan samu wani abu a ciki wa katabta fil lawhil hafiz hurufahu wa katabta hurufahu ya Allah kai ne wanda ka rubuta harufan alqur'ani fil lawhil hafiz a cikin lawhil mahfuz min qabla khalqil khalqi fi azmani tun gabanin ka halicci halitta a cikin wani zamani hadha kalamun azimun الدكتور سهيم yace wannan magana da girma take wa huwa ta'kidun duk da cewa wannan magana karfafawa ce lima taqaddama bayanuhu ga abinda bayaninsa ya gabata min na cewa annal qur'ana kalamullah cewa shi fa alqur'ani zancen Allah ne azza wa jalla lafuzuhu wa ma'anahu da lafazin da ma'anar duk daga Allah ne wa annahu kuma haƙiƙa shi Allah tabaraka wa ta'ala takallama bihi yayi magana da alqur'ani bi harfin wa sautin da harafi da kuma sauti wa yushiru bi qawlihi malan yana yin ishara ne da fadin sa antal ladhi ya rabbi qulta hurufahu da yace ya Allah kai ne wanda ka faɗi haruffan alqur'ani ila raddi anan malan yana ishara ne zuwa ga mai da martani da yin raddi ala ba'd dawa'ifi ga wasu kungiyoyi allati tunkirul harfa was sauta wanda suke inkarin harafi da sauti an yakuna rabbu azza wa jalla takallama bihi suke ganin wai ba zai yi ba a ce Allah azza wa jalla ubangiji mai girma da kuka katta kallama bihi yayi magana da harafi da sauti an gane ko da haka raddin da yake an tallazi kulta kaga kulta in aka ce kulta kaga akwai sauti ko babu hurufahu kaga akwai sauti akwai harafi to su kuma wayanda suke cewa Allah yana magana amma ba sauti ba harafi to malam yana jefa musu wannan kalubalen malam yana jefa musu wannan raddin cewa wato ubangiji ta'ala yana magana kuma maganar da sauti da kuma harafi subhanahu wataala fa minhum domin daga cikin yan kungiyoyin man za'ama ko wanda yake cewa annal qur'ana makhluqun akwai mu'tazila suna daga cikin waɗanda suke da aƙidar alƙur'anin nan da ke hannunmu muna karantawa shi ma halittarsa aka yi makaluki ne kamar yadda aka halicce ka shi ma alƙur'ani halittarsa aka yi khalaqahu Allah wai sun ce Allah ya halicci alƙur'ani kama khalaqal ashiya a kullaha kamar yadda ya halicci abubuwa gaba ɗayansu to haka shi ma alƙur'ani ya halicce shi da haka su a aƙidarsu alƙur'ani zai ƙare kaman yanda sauran halittu suke karewa to alqur'ani ma zai kare wannan aqida ce mai matukar muni magabata sun yake ta sosai aqidar khalqul qur'an to daga cikin masu jingina kansu da imani da alqur'ani ko zancen Allah akwai masu wannan aqida suna ganin Allah yana magana ba sauci ba harafi akwai wanda suke ganin alqur'ani makhluki ne kamar sauran ababen halitta wa minhum daga cikin su man za'ama anna Allah khalaqahu akwai waɗanda suke cewa wai Allah ya halicci alqur'ani fil hawa'i a iska thumma sami'ahu jibrilu wai sai mala'ika jibrilu ya ji wannan alqur'anin min al hawa daga iska din haji alqur'ani a iska Allah ya halicce shi mala'ika jibrilu ya dinga jin sa a iska kuma yana zuwa yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum a cikin su kuma masu wannan aqidun marasa kyau game da alqur'ani man yaqulu akwai wanda yake cewa anna jibrila abbara anillahi fil qur'an jibrilu ne yake magana a madadin Allah game da alqur'ani shi yake fassara abinda Allah yake nufi da alqur'ani kaga kaman alqur'ani ba maganar Allah bace fassarar jibrilu ce ga maganar Allah kaji wannan shi ma wannan ita ma aqida ce to faɗin imamul kahatsani da ya ce an tallabi ya rabbi ƙulta hurufa wuraddi ne ga waɗannan ɗawa'ib ɗin faƙalis sai ce alƙur'anu su masu wannan aƙida sai suka ce alƙur'anu ibaratun an kalamilla wai shi alƙur'ani magana ce da take fassara zancen Allah ba zancen Allah bane kai tsaye magana ce da take fassara zancen Allah au hikayatul li kalamillah ko kuma wai shi alƙur'anin nan kwaikwayo ne na zancen Allah لأن الله تعالى لا يتكلم كلاما حقيقيا عند تلك الطوائف المنحرفة a wajen wayannan karkatattun ƙungiyoyin suna cewa wai Allah baya magana irin wannan magana ta haƙiƙa da ake magana yanzu ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa a kansa ɗaukaka mai girma ولذلك قال دان هكني امام القحطاني يتي انت الذي يا ربي قلت حروفه وكلمه قلت kalmar qulta ai takallamta bihi ya Allah kai ne kai magana ka zantar da alqur'ani haqiqatan la majazan kuma magana ta haqiqa ba ta majazi ba majazi shine dar wato sarful lafzi amma anahu zahir ila ma'anan marjuhin bi qarinatin wannan ka koma cikin ilmul balaga wato wai shi ita shi majazi shine lafazi ka karkatar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga wata ma'anar mararin jayi amma in akwai wata alama da za ta sa kai haka an gane ko yanzu na ce yanzu yanzu na ya sha kwana ai kalmar mutumin da ya karyaye nan baya a ce ya sha kwana kalmar shan kwana ai majazi ne lafazin sha ai abin da ake dauka a sha a baki ne ko to da nace ya sha kwana kwana ya dauka ya sha majazi kenan an gane ko to wai sun ce shi ma alqur'ani irin wannan an gane da haka shine sai suka ce alqur'ani wato malan da yake cewa qulta da yake ta wa kalimatu qulta kalmar qulta ai takallamta bihi haqiqatan la majazan ya Allah wannan alqur'ani zancanka ne kai kan faɗe shi kai magana da shi kuma magana ta haƙiƙa ba ta majazi ba falqur'anu shi alqur'ani bi alfazihi wa ma'anihi da lafuzzansa da ma'anoninsa qad takallama bihi rabbu jalla wa ala ubangiji jalla wa ala yayi magana da shi gaba daya da aka karka ware wani abu ban da wani abu wa qawluhu da fadin sa wa wasabtahu bil wa'd wat tibyan kuma ya Allah madaukakin sarki wa wasabtahu kai ne wanda ka sufanta alqur'ani bil wa'zi da wa'azi wat tibyan da kuma bayani yushiru bi hadha Imam al-Qahtani yana ishara da wannan baiti ilal ayatin lati tadullu zuwa ga ayoyin da suke nuni ala anna al-Qur'ana fihi mau'izatun da suke nuna cewa al-Qur'ani akwai wa'azi a cikin sa wa bayanun linnasi akwai bayani dalla dalla daki daki ga mutane a cikin sa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum maw'izatu min rabbikum tabbas wa'azi da gargadi ya zo muku daga wajen ubangijinku wa shifa'un da kuma waraka lima fi suduri ga abin da ke cikin kiraza na cututtukan hasada cutar shirka cutar ainihin wato kyashi cutar riya cutar ainihin wato bid'a da sauran cututtuka to qur'ani shifa'un ne lima fi sudur dukkan abin da ke damun dan adam a kira a kirjinsa to wato wato alqur'ani waraka ne na wannan abu wa hudan sannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce lil mu'minina ga mu'minai suratu yunus ya'ani bi zalika alqur'an alkarim yana nufin alqur'ani mai girma shine yake da wannan sifa mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kaga gashi mau'iza gashi shifa gashi hudan gashi kuma rahama wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ta'ala yace wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar da littafi gare ka mun saukar maka da littafi tibyanan likulli shay'in dan bayani ga komai da komai mun saukar maka da alqur'ani tibyanan dan bayani likulli shay'in ga komai da komai wa hudan da shiriya wa rahmatan da kuma jin kai da rahama wa bushra lil muslimin da kuma bushara ga musulmi suratul nahl aya ta 89 wa qala tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya kuma ce hadha balagul linnasi waliyunzaru bihi وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Allah ta'ala ce haza balagun wannan wani saƙo ne linnasi ga mutane alkur'ani saƙo ne ga mutane waliyun zaro bihi Allah ya saukar da shi ne don a dinga gargaɗinsu da shi waliya'lamu don su san annama huwa ilahun wahidun cewa Allah ubangijin bauta guda ɗaya ne waliyadhakar ulul albab dan masu hankali su azantu suratu ibrahim aya ta 52 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma cewa wa nunazzilu min alqur'ani daga alqur'ani muka saukar da ma huwa shifa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'minai wala yazidu zalimina amma alkur'anin nan bai karawa baya karawa azzalimai komai illa khasaran sai tabewa da hasara suratul isra'i aya ta 82 kaga duk cikin waɗannan ayoyi mun ji cewa alkur'ani mau'izatun wa'azi ne da gargadi na fata an gane alkur'ani wa'azi ne da gargadi da lafuzzansa da kuma ainihin wato ma'anoninsa gargadi ne da kuma bayani ga dukkan komai da dan adam yake da bukata a rayuwarsa ta addini fa fihi bayanul litauhid domin a cikin alqur'ani zaka ji bayanin kadaita Allah duk mai son kadaita Allah duk mai son ya dayanta Allah da bauta duk wanda yake so ya kauce wa shirka ya zama mai tsantsar tauhidi alkur'ani yake koma a cikinsa yana komawa cikin alkur'ani wa bayanun lil halal wal haram a cikinsa zaka ji bayanin halal da haram wa bayanun li ahkamillahi jalla wa ala a cikin alkur'ani zaka ji bayani na hukunce hukuncen Allah mai girma da daukaka wa bayanun li hududillah a cikin alkur'ani zaka ji bayanin hukunce wato dokokin Allah wa tibyanun li kulli shay'in kuma a cikin alkur'ani zaka ji bayanin komai wa mau'izatun da wa'azi wa rahmatun lil mu'minina da kuma rahama ga mu'minai fal qur'anu mau'izatun da haka alkur'ani wa'azi ne liman arada al-mau'iza ga duk wanda yake son wa'azi ba zai kaucewa alqur'ani ba duk mai son wa'azi fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id duk mai son wa'azi to ya koma alqur'ani wa liman arada al-khaira duk wanda yake son alheri ya koma alqur'ani wa liman tadabbara alqur'ani wa'azi ne alheri ne liman tadabbara ga wanda ya zurfafa tunani a cikinsa wata ammala kuma yayi lura game da ayoyinsa fihi na ba'uman qablana kaga dai alqur'ani a cikin sa zaka samu ingantacce tatacce tsaftataccen labarin al'ummomin da suka gabace mu babu wani littafi da zaka samu cikakken tarihi da bayani na al'ummomin da suka gabace mu sai alqur'ani sannan wa khabaru man ba'adana a cikin sa zaka ji labarin waɗanda za su zo bayan mu za su zo nan gaba kenan fihil huda a cikinsa shari'a take wan nur a cikinsa haske yake duk mai neman shari'a alkur'ani za ga ya kama duk wanda kaga yana neman shari'a ba da alkur'ani ba dalla ya bata shari'a yake nema ma ya saki alkur'ani duk mai son haske to ba zai rabu da alkur'ani ba fihil ahkamul adila a cikinsa zaka samu hukunce hukunce na adalci wal hududur radi'a da dokoki masu tsawatarwa wadda'awatu ilal akhlaqil fadila a cikin sa zaka samu kiraye-kiraye zuwa ga ɗabi'u madaukaka masu falala wal adabis samiya da ladubba madaukaka fihi hayatul qulub wal abdan rayuwar zukata da gangar jiki duk tana cikin sa duk wanda yake so ya zama mai lafiyayyar zuciya cikin alkur'ani zai koma duk wanda yake son ya zama mai lafiyayyen jiki ya koma cikin alkur'ani qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana da dai mun saukar da wannan alqur'ani ala jabalin akan dutse duk da ƙarfi irin na dutse la ra'aita huto da kaga wannan dutsen da aka saukarwa alkur'ani khashi'an ya zama mai kaskantar da kai mutasaddian mai cewa min khashiyati llahi saboda tsoron Allah wa tilkal amsal irin waɗannan misalan nadribu halin nasu muna buga su ne ga mutane la'allahum yatafakkarun dan su zama masu tunani ya za a saukan Allah ta'ala ce da alkur'ani saboda tasirinsa da abin da ya kunsa da za a saukar wa dutse da dutse ya risina ya rankwafa ya sallama wa Allah kuma da ya kikkece ya tsatsage saboda tsoron Allah kai kan dan adam wace irin zuciya ce da kai a karantar da kai alkur'ani a karantar da kai ayoyinsa a fassara maka amma zuciyarka ba ta karaya ba ta risinawa ba ka ƙasa a gwiwa ba ka risinawa ko kaɗan zuciyar dutse an ce inda za a saukar masa wato wato wato Allah ta'ala ce la ra'aita khashi'an mutasaddian suratul hashir aya ta 21 anzalahu Allah bil haqq Allah ya saukar da wannan littafi da gaskiya tun mai san gaskiya ba zai nesa da alqur'ani ba wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal da gaskiya ya sauka eh alqur'ani kenan wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka shi sa duk mai neman gaskiya to ya rike shi an gane ko suratul isra'i aya ta 105 min huna to daga nan ne wajaba alaina tadabburuhu ya zama mana wajibi mu zama masu yin tadabburi a cikin alqur'ani wa ta'ammuluhu anan ne zamu gane wajibcin lura da ayoyin alqur'ani wal wuqufu inda hududihi anan ne zamu gane wajibcin takawa kanmu burki daidai iyakokin alqur'ani wal amalu bi muqtadahu anan ne zamu gane wajibcin yin aiki da abinda ayoyin alqur'ani suke hukuntawa wal ijtihadu fi fahmihi da aiki da kokari wajen fahimtar alkur'ani ala wafiki fahimi salafi na salih ya dace wato fahimtar da za ka yi wa alkur'ani ta dace da fahimtar magabata na kwarai kar ka zo da wata fahimta ta alkur'ani da ba ka da salaf kwata-kwata yanzu wannan aqida ta alqur'aniyun ba su da salaf in kana neman aqida wadda take ba ta da magabata sai ita irin wanda yana tana ciki hatta kungiyoyin batan nan da zaka samu suna da wasu da suka gabace su akai amma ita wannan sabga ta alqur'aniyun sai ka rasa waye salaf dinta in ka zo ka fassara aya kai kai mata kala katan ka fassara da da karfinka baka da salaf akai waye kafin kai ya fassara ayar alqur'anin da irin wannan fassara da kake babu cikin sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in babu an gane ko aqida ce wadda kawai an kirkire ta ne da maulanka kawai tun zai zo kawai ya dinga gatsa alqur'ani yanda ya ga dama tunda ya ce bai yadda manzon Allah ya masa bayanin alqur'ani ba amma shi yanzu zai iya tara mutane su shi shi ka, ka rantse da Allah shine manzon da aka aika wa mutane lokacin da yake karantar da mutane da Hausa yake fassara musu alqur'ani da aida sai ka zo ka dinga karanta ayoyin zunzurutun su da larabci a kada a kada a girgida kai wanda ya gane ya gane wanda li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana kawai a tashi a tafi amma ka zauna har da buga misalai kana yi duk kuma kai ka ce manzo Allah ba shi da ikon ya fassara alqur'ani ba shi da iko ya ya buga misalai ya fito da ma'anar alqur'ani amma kai ka zauna da mutane kana kawo misalai kana kwatance kana fassara kana bayani qala qatan kenan ko mm alladhina naqalu dan haka kai ijtihadi ma'ana kai kokari wajen fahimtar alqur'ani ta dace da fahimtar magabata na kwarai allazina naqalu lana hadha alqur'ana waɗanda suka ruwaito mana wannan alqur'ani gaddan dariyan gaddan dariyan wato gangariyarsa lam yashib bai gurbata ba gangariyarsa suka fahimta gangariya mai dadi shine gaddan dariyan gangariyar fahimta mai dadi lam yashib bata wadda bata gurbata ba kama nazala ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya sauka ga annabi mu sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa nazamtahu bi balaghatin azaliyatin takyifuha yakhfa ala al-azhani fal qur'anu al-qur'ani anzalahu Allah al-qur'anu anzalahu Allah al-qur'ani Allah ya saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin da yare na larabci bayyananne an gane ko Allah ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun Allah ta'ala ce lalle mun saukar da wannan alqur'ani mun saukar da shi qur'ani ne abun karantawa arabiyyan da harshen larabci la'allakum taqilun dan ku zamanto masu hankali Yusufa aya ta biyu waja'ala fihi min asraril bayani wal balagha sannan Allah ta'ala ya sanya a cikin alqur'ani min asraril balagha wato min asraril bayan sirrika irin na bayani wal balaga da azanci ma la yumkinu an yuhata bihi irin balaga da bayanin da ba zai iya yiwa a iya kewaye su ba gaba daya walidhalika dan haka saka samu alqur'ani fa huwa mu'jizun littafi ne gagara badau gagara koyo bi alfazihi da lafuzzansa wa ma'anihi da ma'anoninsa wa fasahatihi da fasaharsa wa bayanihi da bayaninsa wa balagatihi da balagarsa wa amsalihi da misalansa wa nahwi zalika da makamantan haka mimma ya hatawihi daga cikin irin abin da alkur'ani ya kunsa la yumkinu li ahadin bai yiwa ga wani an yi kayyafa tilkal balaga ya iya siffanta irin waccan balaga azanci irin na alkur'ani au an yi hitsa biha ko ya iya kewaye alkur'ani da balagarsa da fahimta au ya ce bi mithliha ballantana ma har ya iya kawo kwatankwacin balaga da azanci irin na alkur'ani li'annahu kalamullah ko babu komai alkur'ani zancen Allah ne waye zai iya koyi da shi babu wa kalamullahi la nukayyifu zancen Allah ko ba za mu iya misalta shi ba bal nu'minu bihi kawai dai muna yin imani da shi wa nu'minu bi annahu muna yin imani da cewa shi alqur'ani min indillahi daga wurin Allah yake walakin kasa'ir sifati sai da shi alqur'ani sifa ce ta Allah kamar ragowar sufofi na Allah na kilo ilma kaifiyatiha wanda muke dogara da ilimin wato sifar yanda sufa wato kaifiyarsa take ilallahi zuwa ga Allah kamar yadda ba mu da wani ma'auni da za mu iya gane hakikanin sufar Allah maɗaukakin sarki to haka ba mu da wani ma'auni da za mu iya gane hakikanin sufa da ma'ana da balaga da sauran abubuwa da suka shafi alkur'ani na fata an gane to abinda mala yake nufi anan wal maqsud bi khafa'il kayfiyya khafa'u idrakiha alal azhan wato abinda al-Imam al-Qahtani yake nufi da yace wal wato takhayifuha yakhfa 'ala al-azhani wato misalta irin tsari da zubi da balaga da fasaha da azanci irin na al-Qur'ani to wannan tsari ne wanda takhayifuha kwatanta irinsa yakhfa 'ala al-azhani ya buya akan kwakwale kwakwale sun kasa wato misalta da kwatanta yanda yake abin da yake nufi bai khafa'il kaifiya da ɓoyuwar kaifiya wato a misaltawa khafa'u idrakiha ana nufin ɓoyan idrakiha riskar alƙur'ani alal azhani akan kwakwale fa kaifiyatu takallumin lahi bihi la yuhidu bihi ahadun wato misalta da kwatanta irin yanda Allah ya yi magana da alƙur'ani to la yuhidu bihi ahadun babu wani mutum ɗaya da isa ya kewaye bayani da faɗar kaifiyar yadda Allah ya zantar da alkur'ani babu wanda zai iya wannan wala yadkhulu fi hadha fahmul ma'ani amma fa wannan bai shiga cikin fahimtar ma'ana ba ma'anonin zaka iya gane ma'anonin alkur'ani wannan kuma ai an saukar da shi ne dan a gane ma'anonin ayi aiki da shi amma idrakin kaifiyar yanda Allah yayi magana da alkur'ani babu wanda zai iya wannan bayanin kun fahimta falƙur'anu na zala bilisanin arabiyyin mubin alƙur'ani dai ka sani ya sauka ne da harshe balaraban harshe kuma mabayyani wadihu dilalat bayyinul ma'ani wato abinda alƙur'ani dalilansa da hujjojinsa wannan a bayyane suke ma'anoninsa a bayyane suke walaisa mujarradan anil ma'ani ba littafi bane wanda aka tsiraita shi daga ma'anoni kamata zu'umuhul mu'attila kaman yanda mu'attila suke riyawa idh laysa fihi alghazun wala ahaji domin a cikinsa babu algazi wato algaz sannan babu ainihin wato ahaji wato babu tatsuniyoyi da wato kacinci kacinci shine ma'ana algaz babu shi a cikin alkur'ani babu shaci faɗi ko kacici kacici ko kace tatsuniya wala ahaji babu ɗaurin gwarmai a ciki na fata an gane an san daurin gwarmai aiko a da Allah fa babu daurin gwarmai a cikin alkur'ani an gane ko ana babu wasu magan wato babu wani abu mai wahalar fahimta a cikin alkur'ani babu ko akwai an gane to shine daurin gwarmai ko huwa wadihun alkur'ani littafi ne wadihun bayyananne li ulil albab ga ma'abuta hankali ashabil uqul ma'abota hankula annayyira masu haske allati lam tafsudha adranul falsafa irin kwakwale wayanda dattin nan na wato philosophy bai bata su ba wa awdaru al mantiq da kuma ainihin wato burbushi da ragowa da datti na logic shine al mantiq ilimin logic shi ma bai gurɓata tunaninsu ba wa shubuhatu ahlil kalam da shubuhohin nan na ma'abota ilmul kalam theology kenan shine ilmul kalam an gane ko to duk kwakwale lafiyayyu da wannan falsafar ta greek irin ta su aristotle irin su ta ta ta, ta, su plato ko socrates to duk wa'annan ideologies din duk basu riga sun lalata wa mutum kwakwalwa ba kwakwale waɗanda suke lafiyayyu da irin wannan dattin da kazanta na falsafa da kuma adra'a wato awdar na almantik da kuma shubhatu ahlil kalam duk basu bata su ba fa inna hato irin wannan kwakwalen ta fahamu in suna karanta alqur'ani zaka suna fahimtar sa wata tadabbarahu irin wannan kwakwalen sune suke yin tadabburin alqur'ani wata ta'ammalahu irin su ne masu lura da ababen lura na alkur'ani lakin sai dai la yumkinu an tuhida bi jami'i asrari duk da haka wannan kwakwalen ma'abota hankali lafiyayyun kwakwalen da basu gurbata da irin waɗancan ainihin falsafa din ba to duk da haka ba su iya kewaye fahimtar alkur'ani bi jami'i asrari da dukkan sirrukan alkur'ani aw takayyufi kayfiyatu takallama Allah tabaraka wa ta'ala bi ko kuma kwatanta misalin yanda Allah ta'ala yayi magana da shi alkur'anin babu wanda zai iya wannan domin sufa ce cikin sufofin Allah id domin anna maradda ilmu zalika domin mayar da sanin ko ilimin haka ilallahi sai dai a mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fa yajibu an nafhama da haka ya zama wajibi mu fahimci cewa anna muradan nazimi abinda al-imamul qahtani yake nufi huna anan laisa huwa anna ma'anil qur'ani takfa al azhan ba yana nufin gane ma'anonin alqur'ani tana buya akan kwakwale ba haka yake nufi ba an gane ko ba yana nufin fahimtar alqur'ani da gane alqur'ani wannan abu ne da yake boye wa kwakwalwa a ba haka yake nufi ba wa inna ma muraduhu abinda imamul qahtani yake nufi anan nafyu ilmi takyif kore ilimin kwatanta yanda Allah ya yi magana da alkur'ani wannan shi yake kore maka cewa ba za ko ka tafi nema kwakwalwarka ba za ta samo shi ba allazi sta'athara Allahu bi ilmi wanda Allah ne kadai ya kadaita da sanin wannan yake banta da sanin sa min kaifiyatin takallama Allahu bihi na sanin kaifiyar da kwatanta yanda Allah ta'ala ya magana da alkur'ani ila an wasala ilaina har zuwa alkur'ani ya iso zuwa gare mu gabban dariyan wato gangariyarsa da mai daɗi wannan shine babu wanda zai iya sanin wannan sai Allah amma ma'anahu amma ma'anar alkur'ani ma'anar ayoyinsa liman tadabbara ga duk wanda ya tadabburi ya zurfafa tunani wata ammala ya kuma yi lura fa huwa wadihun to wannan zai samu ma'anonin alkur'ani ma'anar alkur'ani wadihun jalil wato a bayyane take kuma a sarari la ya hataju ila kabiri ana'in bata buƙatar wata wahala mai girma kafin ka fahimta wadihun kullal wuduh wato a bayyane take ƙarshen bayyana ayoyin alkur'ani a sarari suke liman salimat fidratuhu ga wanda fidira ɗinsa ta zama lafiyayya wa aqaluhu hankalinsa ya zama lafiyayye minal ajamati daga baubauci wa zubalati ilmil kalam da tarkace da bola irin na ilimin falsafa wa mantikil hindi da logic irin na ƙasar india wal yunan da kuma falsafa irin ta girkawa ƙasar greek to duk wanda bai haɗu da irin cikas ɗin irin waɗannan ba bai je ya karanci falsafa irin ta waɗancan mutanen Girik ba, to za ka yana karanta Alƙur'ani zai same shi wadihun jale, la ya hataju ila kabiri ana, zai samu Alƙur'ani warawara a bayyane yake bai buƙatar sai an kai ruwa rana kan a fahimce shi, ya fito sarari tarwal kamar rana lokacin azahar. haka zai same shi wanda kuka ga yana karanta alkur'ani yana cewa akwai tufka da warwara yana cewa bai fahimta ba yana cewa akwai ainihin wato contradiction da sauransu to wannan ya samu matsala virus din greek falsafa ilmul kalam da mantikil hindi da yunan ya kamu da wannan virus din to lalle dole in yazo yana karanta alkur'ani ya zama to yana samun matsala wajen fahimtarsa amma alkur'ani bayyananne ne wato kamar rana lokacin azhar ga duk wanda ya karanta shi yana iya fahimtar sa musamman in yana kan tafarki da ma tafiya irin ta magabata na kwarai insha Allah an gane ko muna da sauran lokaci to minti daya wannan baitin ayaba zai shiga ba minti daya eh wa katabta fil lawhil hafiz hurufahu min qabl khalqi al khalqi fi azmani ko to yake cewa wa katabta fil lawhi ina ganin dai mu tashi kansa ko mu tashi kan wannan baitin wa katabta din insha Allah kan mu fara kuma mu shiga mu kwana a jeji ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin